الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دقايا قوة رمضان هجرة منظر سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun ɗauko bayani a aya ta 23 zuwa aya ta 24 a cikin suratu yunus a shafi na 211 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. malam Allah ce inda ma matsalul hayati duniya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أن أنزلناه من السماء كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم ما شاء الله Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma matsalul hayatun duniya, ko ba haka ba, misalin rayuwar duniya mun ce inna ma tufidul hasr tana nuhin sha makancewa, amma nan sha makancewa ce idafiyya don ana iya siffanta duniya da misalai daban-daban da sifofi daban-daban. Mun faɗi wannan ajiya, haka ne ko? To don haka duniyan nan wadda kuke faɗi ka tashi a kanta, dama Allah ya faɗa ya ayyuhan nas inna ma baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya duniyar da kake cin mutuncin mutane saboda ita kake zaluntan mutane saboda ita kake kisan mutane saboda ita kake tsafi saboda ita kake shirye saboda ita zaka iya yin komai to ba komi bace bari ka ji yadda take inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda aka saukar daga sama ma'ana duk faɗi ka tashin da kake don duniya ga idan ka duba ka dube ta sai ka gaba abu bace wanda ya kamata a ba ta aminci domin saba ma Allah saboda duniya don neman mulki ko kuɗi ko mace ko wata bukata ta duniya wauta ce yana yiwa baka kai ga bukata ba kuma kayi shirka kuma ka mutu ka shiga wutar jahannama khalidin fiha ba kaga kai khasirar duniya wal akhirah ko kuma Allah ya barka ma in kai ka samu kuma ya hana ma kwanciyar hankali mutun boka nawa ya haukace a duniya A, yau aljannu su ma suna yin retour a langwayar aka ce mai da faransanci eh ya reglement de compte même entre eux boka da yawan boka ya mahaukata suke mutuwa sihirin da suke yi shi ke zama sanadiyar hallaka su da yawan waɗanda suke mawaɗansu sihiri ƙarshe su suke haukacewa ko ‘ya'yansu wannan duniyar mine ne ina ne za ka je da ita Allah ya kyauta to wannan wato da yace inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda aka saukar daga sama anan wannan wato kamar ɗalibin ilimi da yake koyon ilimi na tafsirin alkur'ani da ilimin balaga musamman kuma da sanin balaga ta alkur'ani sai nan an kamanta duniya domin ya ce kama in an zalna minas sama shi ne suke kira a tashbihu a tamsiri an gane ko in ka diba cikin azwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil qur'ani bayan ya yi bayanin wannan aya ya kawo shi ana kiran shi tashbihu tamsiri ka diba cikin kuma al balaghatul wadiha akwai inda suka kawo bayani kan ƙa'ida yadda za ka gane a tashbihu tamsiri. Muna ganewa da kyau, ma'ana shi tashbihu tamsiri don in kusanto muka shi don ka gane a gurguje. An gane ko shi ne ba a kamanta abu guda da abu guda. Yanzu in ni ce Muhammadun kal asadi fi shaja'a, Muhammadu yana tamkar zaki a wajen jarumta. Ko ba haka ba, kaga abu guda ne ni kamanta da abu guda. To shi ko at tashbihu tamsiri a'a intisa'u suratin muntaza'a min muta'addidin ma'ana za a cirato ne wata sura daga abubuwa daban-daban an gane ko shine malam yake cewa at-tashbihu fil ayati al-mazkura fil ayati al-mazkura inda al-balaghiyin min at-tashbih al-murakkab ana kiran shi at-tashbih al-murakkab tashbihi ne wanda an hada wani abu cikin wani wani cikin wani wani cikin wani li'anna wajha ash-shabhi suratun muntaza'atun min ashiya'in domin sura ta kamanceceniya an ciro ta ne cikin abubuwa daban-daban ina fata an fahimce ni wa huwa kaunu kullum min al-mushabbahi wal mushabbahi bihi yamkuthu ma sha Allah shine da shi ita duniya da abinda an ka kamanta ta da shi na ruwa da sabkasu da fitowa da karewa kowanne daga cikin su yana zama gorgodon lokacin da Allah ya ga dama wa huwa iqbalun wa kamalun shine iqbal abu ya fuskanto wa kamalun ya cika summa amma qalilin sai kuma nan da ɗan lokaci kaɗan yadmahillu sai a ce asalin idmahalla shine yayi rauni ma'ana yadmahillu sai ya yi rauni wa yazun sai ya gushi ma'ana anan abin da nake son mu fahimta irin wannan bayani da anka kawo ka duba cikin littafin az-zurrul masun fi ulumil kitab al-maknun ya kawo bayani daga imam az-zamakhshari ana kiran shi at-tashbih al-murakkab da anwa'uhu to suna kiran shi at-tashbih at-tamthili an gane ko shi ne cewa ma'ana duniya sai an ka ɗauko ruwa aka kamanta ta da shi to amma ba wai abu guda ba ne su ruwan nan sai an ka hankalta ma suna sabka sabkar ruwan nan kamar fuskantowar duniya ne zowarta yadda ta yi zo maka an gane ko ruwan nan su sabka harkoki su abin da su cakuɗa ma'ana ruwa su sabka a samu tsiro harkokinka na duniya suna ci gaba tsiron nan na girma harkokinka na duniya suna ci gaba tsiron nan har ya girma ya kai inda zai yi ‘ya'ya kenan duniyar ka ta kai inda za ka ci amfaninta. Ana nan ana nan sai a girbe shi kenan sai duniya abin da ka samu ya ƙare ko kuma ka mutu ka bar shi shi kenan sai a yi kamar ba a yi ka ba. Kaga sura ce min muntaziya. Shi yasa fahimtar balaga alƙur'ani dole sai ka karanta ilmin balaga. Muna ganewa alal aƙalla ɗalibin ilimi ka karanta wato littafin albalagatul wadiha ka gane waɗannan ƙa'idodin ina yiwa ka haddace su ka haddace su. Muna ganewa sannan kuma ka yi hattara malaman balaga wani lokaci suna ta'wilin da ke saba ma aqida dan ne ake samun matsala sai ka gane ga ka'idodin da suka saba mana aqida in suka zo anan ba za ka bi su ba muna gane wannan da kyau eh kisa malamai suke cewa khadamal balagata mu'taziliyan akwai masu aqidan mu'tazila mutum biyu amma sun yi ma balaga aiki ka gani kasancewa su aqida su ta mu'tazila ne ba shike nuna ilimin da Allah ya ba su na balaga ba ilimi bane ko san muna da matsala idan baka son mutum sai ka ce bai san komi ba a'a baka son shi daban bai san komi ba daban kana yawa wanda kake son shi ne jahili bai san komi ba eh kana iya cewa ban son shi ko ko wane bai san kaza ba na yadda bai san kaza ba ko ba haka nan bane amma ka ce mai jahili ne bai san komi ba to kaga abin ai an yi abin nan ko ba haka nan bane to wannan shine imamu zamakhshari da kuke jira kira mai tafsirul kashaf a fagen balaga a yi ma balaga ta alƙur'ani aiki ya yi ƙoƙari ya fito da aujuh na bayani na balaga amma aƙidar shi ta mu'tazila ce shi yasa akwai malaman da suka bi abubuwan da ya kawo na waɗanda suka saba ma aƙida ta salaf suka fitar da su saboda ɗalibin ilimi wanda bai da wayewa ya gane wuri kaza an kauce ma aƙida ta salaf amma ba ce ka a yi amfani da balagar da ya kawo ba ibn hajar al-asqalani shi ko sai bi hadisan da ya kawo tunda imamu zamakhshari galibi ba malami bane wanda ya fice a fagen hadisi wani malami suka ce a fage guda Allah ya bashi karfi wani biyu wani uku sai yayi takhrij ahadith al-kashaf al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf ya fitar da hadisai waɗanda suka inganta cikin kashaf na imamu zamakshari da waɗanda ba su inganta ba. To mutum na biyu kuma bayan imamu zamakshari sai kuma Abdulkahir al-Jurjani wanda yake da Dala'ilul Ijaz littafi ne da kuma Asrarul Balaga. To waɗannan ƙa'idodin na balaga in baka koye su ba, to ba za ka iya fahimtar ma bayani na balaga ta alkur'ani ba musamman kaga shi yasa ibnu ashur da ya zo shi kuma sai ya ɗauki littafin zamakhshari duk da ke aƙida su ba guda ba amma sai ya masa aiki ya haɗa da sharhuhukan da malamai suka yi ma alkashaf ma'ana kuma sai ya ƙara da tashi alhawashi da shuruhu da aka yi sai ya ƙara da nashi sai ya yi tafsirin alkur'ani mai mujalladi goma sha biyu gashi nan at-tahrir wa tanwir jikka 180 da yake arama sai kai kokari ka samu guda at-taba at-tunisiyya yanzu akwai wata taba da ligri saudiya da muka je umra bara ita mujalladi ina ganin ita ma goma sha biyu ne amma taba a ce mai abin nan mai takarda mai yawa ita tana kai kamar jika ɗari biyu da hamsin alarma sai ka kuɗi ka same ta eh littafi bai da tsada eh to ibnu ashur da ya rubuta wannan littafi malami ne na ƙasar tunis har yanzu a duniyar balaga ta alqur'ani ba a samu wani mutum wanda ya ma balaga ta alqur'ani aiki a yanzu nan dai irin shi saboda ya bi duk waɗanda suka yi sai haɗo da na magabata da na yanzu sai ya ƙara malami ne a jami'a a ƙasar tunus sannan kuma ya jamna a jami'ar zaituna ya zama mufti na ƙasar tunus an gane ko tunusiya kenan to sannan kuma ya yi karantarwa a jami'a ta zaituna kafin allah ya masa rasuwa sai da ya shekara talatin da tara yana rubuta wannan littafi don ka gane gashi babban malami ne amma ba sauri ake yi ba kuma duk da haka malami ne wanda duniya ba ta dame shi ba ɗaya daga cikin profesoshi na larabci da suka karantar da mu a ƙasar libya ustazu doktor mas'ud jabran yake ba mu labari sun taɓa kai ziyara tun da libya da ƙasar tunisia akwai iyaka to ban sani ba ko tun suna ɗalibai ne ko ko bayan abin da suka kai ziyara to ka san in ka je a wani gari ko a wata ƙasa manya-manyan mutane za ka iya kai musu ziyara don ka gansu yace suka je ziyara gidan ibnu ashur baya nan sai aka kai su a gonar shi suka iske shi yana aiki da kwasa muna iya cewa kwasa yana aiki a cikin gona a cikin lambunsa babban malami na duniya ina fata ana fahimta ta an saka mai a balaga ta alqur'ani to da aka dalibin ilimi kakka bata maka kanka lokaci ka ce balaga shirme na maganar larabawa ce wai wani balarabi ya ce kaza in koyi ka'idodi don kai istinbatin qawaid na balaga ta alqur'ani kai bayani don a gani ilimi in baka iya shi ba koyon shi za ka yi sai ka koyi wannan ilimin ka san ka'idodin shi sannan za ka bayyana ga abin da yake nuna nan daidai ne nan ba daidai bane amma baka iya abu sai ka koma gehe sai ka ce a abin nan bai da amfani haka kawai dabi'a ta ɗaliban ilimi ya kamata mu ji tsoron Allah to Allah ce inna ma masalul hayatid dunya misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama فاختلط به نبات الارض sai ya cuɗanya bihi mun ce wasu su ce babu usababiyya ce ai fakhtalata bi sababihi ko ko sun ka ce ba'ul musahaba fakhtalata musahiban bi abin nan bima'il ard kenan nabatul ard kenan musahiban nabatul ard sai ya ya cuɗanya da shi kuma ya tafi tare da shi ai babu wata matsala ko ba ka nan bane mimma ya'kulu an-nasu wal an'am na daga abin da mutane suke ci ya akulu kaga fi'ili mudari'i don dan adam bai iya rayuwa sai ya ci sai ya sha bai ce mimma akala nasu wal an'am ba sai ce mimma ya'kulu nasu wal an'am dan dan adam yana ci ne yau da gobe jibi daga ta bai iya hankuri daga cin cin abinci ko yana iyawa to ka gani ko baka bauta ma Allah ba sai ka je ka nemo abincin da zaka ci sai ka bauta ma tuwo in baka bauta ma Allah ba sai ka bauta ma matakka don sai ta ce ka kai ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza kuma ko ba kawa Allah sai ka kawo e shi yasa muka ce maka yi hakuri ka taimaka ma babanka amma don Allah ko ba kawa Allah sai ka taimaka ma uban mammakka yi hakuri ka taimaka ma mammakka ko ba kawa Allah sai ka ba uwan mammakka kuɗi in kuma kana so ka ce ka ba ka ba su eh shi yasa muke cewa yi hakuri ka taimaka ma matarka wani lokaci domin wanda adda karuwa da gabdi ko ba kawa Allah da karuwarka da gabdinka sai ka ba su kuɗi in kana so ka ba su ka sa abin da zai biyo baya haka kenan to don haka in baka bauta ma Allah sai ka bauta ma tu ka ji ka ne mutu wannan shine ka'ida eh wai wani mutum ya haɗu da wani abokin shi wajen karfe ɗaya na dare an gane ko yana neman tsire kun san tsire eh bari mu ce tsire wasu na cewa tsire to bari mu ce tsire karfe ɗaya na dare zuwa karfe biyu na dare ya haɗu da shi ya ce wani ina na kai ce wallahi neman tsire tsire ne da shi ce wai lahiya ya ce wallahi mata sai ta ce tana son tsire yanzu ƙarfe goma sha biyu da dare ya ce wallahi wallahi inda ban makka wanda ta haife ta ce take son wannan tsirin sai dai ta mutu ta ga Allah ba ta samu wannan tsirin wanda lokaci in baka bauta ma Allah ba ka bauta ma matarka ina fata abin sai ta sa ka abin da ba a saka din eh kana iya cewa mallamai kai ba ka biyan aya ba ka yarda ba ba ka biyan hadisi ba ka yarda ba to ka bi matarka eh ita za ta azama doka ku ƴan boko da muke ce muku ga abin da Allah ce kuna cewa na na na wannan bai dace da mu ba mu ba za mu bin Qur'ani ba ba za mu bin hadisi ba mun ji kakkabi Qur'ani da hadisi ka bi dokar dan luwadi kahirin Allah bari ba kwatanci kahirin Allah ya azaba doka kuma ka bi in baka wallahi in baka bi Qur'ani ka bi dokar ƴan luwadi turawa eh so azaba doka kuma ka bi ka gani ka gani na gode ma Allah dan na bi dokar wanda halice ni kai ko ka bi dokar kahiri dan luwadi mazinaci ya zo ya rungume karuwa bakin flash bakin abin da kenan teku ruwa shina shan sanyi sai shi rubuta doka ya ce ga abin da za ku bi ko shina rungume da karuwa ko shina rungume da kato in dan luwadi na sai shi rubuta ya ce to ga abin da za a yi siyasatul khutta wat tanfiz su su rubuta to ba ku su ce ku je ku aikata haka ne yan buku mu suke su ko kuma kai kai ka bi dan luwadi ni in bi ka gara ai mutuwar kasu eh kai kai ka kahiri wani abu mu wallahi ba wani abu na gare mu ba eh mun yi ganin kima asalin ma kafiri bai da kima gare mu Allah da ya halice mu shike da kima gare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ga turu mu shike da kima gare mu wannan shiri dan haka wallahi in ma baka bi Allah baka ne mutu mimma ya'kulun nasu wal an'am eh abinda dan adam yake ci sai ya ji ya nemo su kuma kowaye ya kai sai ka nemo to jiya mun yi bayani kan wannan to bai neman ka fa wallahi to ya hika duk abinda kaka ji to ya hika shi in kuma kana so a jaraba abin to ba zai neme ka ba kai kai na zaka neme shi Allah ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da kasa ta riki kawatta ka san dan adam yana ganin da ya kai ga wani abu babu abin da za a yi shine nan Allah ke to akhadhat al-ardu zukhrufaha kasa ta kama kawatta kenan tana burgewa tana da ban shawa wa zayyanat ko ba shi bane ta kawatu kaga an ce ta riki kawatta kuma ai bai dace a ce wa zayyanat ba ko ba karan bane to na ana cewa aka za zukhrufaha ta riƙi ƙawarta wa zayyana ƙawan nan ta kama ta da kyau shi yasa sai kawo fi'ili wanda yake nuhin abin ya tabbata muna ganewa domin izayyana fi'ili ne wanda ya samu asali daga tazayyana je mun yi bayanin wannan haka ne ko ba haka ba eh izayyanat daga zayyana ne sai an ka an ka maida tazayyana sai an ka maida ta'un ta koma mi ta koma zan sai an ka ce izayyanat wanda cikin fi'ili na larabci zaka ga waɗansu idan suka zo wazaninsu yana bambantuwa wanda kuma insha Allah ta'ala idan Allah ya bamu iko na manta a cikin littafin at-tarif fi ilmi tasrif ya kawo waɗannan af'al amma ko da gobe ne in Allah ya kaddara at-tarif fi ilmi tasrif ba kawo shi ba wanda tasfihatul lughawiyya ne malam ina ganin abin da wurin eh ba abiyo da shi ba amma akwai wata ka'ida da ya kawo wannan wurin yadda ɗalibin ilimi zai gane ta illan da aka canza su ko ba a canza musu ba zan kawo su saboda ɗalibin ilimi ya gane wata kalma in an rubuta ta ga asalinta almuhimmu dai kuna iya kutuna mini wa zayyanat ta kama qawatan qawatu wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen ta ma'abutanta suka sa tsammanin suna da iko akanta dama dan adam lokacin da yake nema sai kaga ya koma zuwa ga Allah lokacin da ya samu sai ya manta da Allah idan mutum na neman kuɗi sai kaga yana zuwa wajen malamai yana zuwa wajen mutane na gari yana cewa muna addu'a harkokin nan sai a hankali sai a hankali sai a hankali lokacin da jari yayi karfi yayi kuɗi sai kaga ya koma makiyin malamai yana ganin da iyayen shi waɗanda suka haife shi da malamai ba kowa bane tun da yanzu ya riga ya samu dala sai dai a bi shi kaga can da ya zo yana duke duke yana cewa ai mai addu'a yanzu kuma ya samu ya juya ina fata ana fahimta ta to wannan ba yau aka fara ba kafirai haka suke yi Allah ya faɗa falan ma an jahum idahum yabghuna fil ardi bighayril haqq haka ɗaya daga cikin munafikai zai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mishi addu'a ya samu dukiya an ka ce in ana jin tsoron ta zan fitina gare ka ce babu matsala da aka bashi ta zan fitina wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna bima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima kanu yakribun ba duk da wurin da dan mutun ya ce Allah ya bani kaza zan yi kaza ba nan take ba sai an baka an gani za ka yi ɗin ko ba za ka yi ba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin dan haka dan adam dan ya faɗa ba shi bane yasa lokacin da mutum yake neman mulki yan siyasa kuna gani sai su zo su ce malamai ku yi addu'a kuma kasan nan kaza mu musulmi ne za a taimaki addini za a yi kaza suna ci sai su haɗa kai da tura sai a ce ai yan ta'addan duniya su ne malamai su hana duniya zaman lafiya haka mai kuɗi da ya samu kuɗi waɗanda suka sha wahala wajen gina wajen taimakonsa da kuma waɗanda suka yi addu'a sai ga ya ɗauke su waɗannan ba komai bane sai ce ai ba addu'a ce ta ba shi kuɗi ba ai wani no no no ni na san minister de l'interior na san minister de defense na san minister de l'economy ina da rezo na mu'amala ba wancan rezo na, na waya ba a'a wai ya san rezo kaji rezo ne ya ba shi kuɗi yanzu ya manta da, da abin nan ana ganewa to shi yasa ba a sanin halin dan adam sai ya samu sannan kuma ka kyaka azabtar da mutum don yana nema a wajenka to kai ku sakamako yana tafi saboda iyaye ma da kansu suna da wata ɗabi'a idan mutum yana son ya a wajensu sai an tsace shi to in kun ka tsace shi kun ci rabinku eh kun ci rabinku idan kuka ba shi don Allah ba ku wahalar da shi ba in ya karbi ku zai rike ta da mutunci kuma zai kyautata muku in kuka dora mai abin da bai iyawa ya daure ya jure ya sha duk wahala ya gane don yana so ne aka mishi to shi ko in ya samu zai watsar da ku wannan ka'ida ce ku riƙe ta ba yadda za a yi ka ɗora wa mutum abin da bai iyawa don saboda yana da bukata zuwa gare ka ya samu kuma ya ci gaba da mutum ya wannan ƙarya kake yi wallahi in baka yi addiya ba yana da mutum ko biyu zai shine shine ibu yake cewa wancan tsohon banza ne kada ka taɓa yarda kai kasuwanci da yarka kada ka taɓa yarda don mutum yana da bukata wajen ka ka azabtar da shi ka ɗora mai abin da bai iya ɗauka wallahi in ya ɗauka ya yi wani ko ba shi yana iya ci shi yasa wani in yana son wata mace aka fara dora mai da bai doka bashi ma zai ci wallahi ya ci bashi ya ci bashi ya aure ta eh ana yin auren sati ɗaya kace to ya kare da yan iska kaga da surukin shi da sarako shi da sauran waɗanda an kai tuwa da su yan iska ne a wurin shi shi da haka me ya za a yi mutum ya kasuwanci da da zurriya sai ɗanka jininka zaka kasuwanci da shi a wannan bai dace ba kaskanci ne babu kaskanci a duniya irin mutum ya koma yana tallan ƴaƴansa don ya samu abin duniya wannan yana daga cikin kaskanci mafi kaskanci a duniya Allah kai mu da tsari da wannan to dan haka dai wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha suna dibin yanzu suna da iko shi yasa duk abin da Allah ya baka kakkai tinqahu da shi ka nuna a'a kai ka kai fir'auna da mulkin shi tinqahu ya nuna ma Allah ya tumbatsa sai da ya kai inda ya nuna cewa shi Allah ne shi ubangiji ne ko yace kuma babu abin bauta sai shi ko ba haka nan bane har ya kai yana tinkaho da ruwa Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaji ako wa hadhihi al-anharu yace amma da Allah ta shi halaka shi da abin nan da yayi alfahari da shi Allah halaka shi bi Allah bai Allah yace wato fa'atu hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi bani isra'il ruwan nan da ya alfahari da su da su aka halakar da shi ya shiga da ƙarhin shi cikin ruwa Allah ya kare da shi annabi Musa sai ya shiga cikin ruwa da ƙarhin Allah kuma sai ya hita kina dan jariri bai ma san halaka ba kuma ya shiga ruwa kuma ya hita lafiya da ƙarhin Allah wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin qaruna Allah ya bashi kuɗi sai alfari da su qala inna ma utitu wa ala ilmin indi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard adawa Allah ya basu karhin tuwo karhin jiki karhi na bala'i sai Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ard bighayri al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا cikin alhaka Allah ce fa hal tara lahum min baqiya kaga wani tambadade da ya saura shi yasa duk wanda kaga Allah ya baka mulki diyya da kaga Allah ya baka kuɗi, diyya da kaga Allah ya baka wata dama ta ka zalunci waɗansu ko kai musu alfahari kaka yi. Abinda Allah ya baka kamar da su zuwa ga Allah. Annabi Suleiman ya samu kuɗi, ya samu mulki, falan ma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Bai ce inna ma utituhu ala ilmin indi ba. No. Waɗanda sun kasan Allah ba su yi ma Allah girki. Dan haka duk abinda Allah baka kakai kuma da Allah ya baka dama ka tuna duk lokacin da wani ke kasanka musamman waɗanda suke da kuɗi da masu mulki da masu ilimin duniya da masu ilimi na addini duk wanda ya zo ƙarƙashin ku ka walakantar da shi don ku san inda Allah zai kai shi ba da yawan mutanen da sun kai kumya a duniya su ne waɗanda suka walakantar da waɗanda suke ƙarƙashin su idan ka yi ma mutane mu'amala mai kyau suna ƙarƙashin ka duk abin da sun ka zama za su manta da kai ba wallahi sai kaga mutum yayi arziki in ya tuna da wani bawan Allah da ya masa wani alkhairi tun bai tunanin zai zama wani abu wallahi in shugaban kasar duk duniyar nan yanzu yana girman wannan mutum dan ya san yayi mishi don Allah amma ka azartar da mutum don kana da kuma yanzu Allah ya bashi sai ka ce dole sai yayi ma a zai je taimaka ma in ya ga dama wannan shine ka'ida za ku ga wani mutum ake bada labarinsa mahai mata ce wato an ka ko an saki mahaifiyar shi ne aka bar shi ga hannun kishiyar mahaifiya wallahi malam cikin abin da ta yi sai aka biya mata kuɗin makka da aka biya mata kuɗin makka shi ya zo na yi abin da ya zama ma'aikaci aka tura aka ce mata an biya miki kuɗin makka ta ce wane da an ka ce ɗaya daga cikin yaransu ne ya biya mata ta ce ba ita bace a ta tambaya ba ita bace aka dawo da aka ce ke ce ta ce ba ita bace wane wa an ka ce ita ce shikenan sai ta fashe da kuka kuka take yi mutane suka kewaye ta tana ba da labari wai wannan yaron dalilin wato ba ɗanta ba ne ruwa idan ‘ya'yanta sun kai shahura ita abin nan ruwan dawo take ajiyewa su ne take ba shi idan sai ma ‘ya'yanta wanka da ruwan zafi shi da na sanyi take yi mishi wanka sannan kuma yaron ma shi boko aka sa shi lakkol ita ko ɗiyanta makaranta aka sa su amma a sa mutum makaranta yana da kyau ko makaranta ne amma ita wai niyyarta wai ta ji an ce wanda ya boko dan wutar jahannama na sai tasa aka kai shi boko don ya lalace yayi jahannama ya yanta su yi aljanna kuma sai ga ayyanta ba san wani abu ba to dan haka wallahi wallahi ka ta duniya duk wanda ya alfahari da wani abu sai Allah ya gwada mai shi ba kowa bane fir'auna ya yi alfahari da ruwa Allah ya kare da shi da ruwa ba wani abu da zaka tin kaho da shi Allah bai kare da kai ba Allah ya mana mai kyau wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna sai al'amarinmu ya zo mata, al'amru kala biyu ne in tabe, akwai al'amru na umarni jam'in shi awamir, akwai al'amru jam'in shi al'umuru, to wanne ne daga cikin sunan, ataha amruna, in ka gada maka ce umarninmu, a wato al'amarinmu ya zo mata, kinan sha'anin Ubangiji na tafiyar da al'amurra a tadbir, ko kuma ataha amruna sai umarninmu ya zo maka ma'ana Allah ya umurni ga wani abu fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun Allah ya umurni ga iska ya ce mata ta je ta kare shi ta kare da wannan gonar to ataha amruna laylan aw naharan ko da daddare ko mi ko da rana ko da yini ko ko cikin hantsi an gane ko ko a yammaci to dan malaman tafsiri sun yi magana ku biyu awwaga shin au bi ma'anal waw ko ko au litanwi'i domin autana irkuwa lil asfi alramma wala tuti minhum athiman aw kafura ai wa kafura don ba a cewa an kai zaka guda bai mai biyayya ko bai guda dukkan su to wasu suka ce irin ta ce ataha amruna laylan aw nahara sai al'amarin mu yazo mata da daddare da rana suka ce saboda duniya hali biyu ne Allah yi ta dare da yini a duniya bai yiwa ai rana a ko ina kun bai yiwa ai dare a ko ina sai suka ce to kenan cikin laylan wa naharan dare da yini ma'ana in wani wuri ana dare wani wuri ana mi ana yini kenan su ne lailan wani har waɗansu malamai suka ce a wannan tafsiri bai yi ba tun da gonar da ake magana a kanta ko lambun da ake magana akan shi cikin hali ɗaya zai zo mishi ko ba karan bane to a ta har amruna lailan aw naharan kenan cikin ɗaya daga cikin su kuma wanda ya fitowa a fili ina fata ana fahimta ta saboda wancan munasaba da sun ka hankalta ba da cewa ya zo mata dare da yini bai yiwa ya zo mata dare da yini an gane ko illa fassara guda yana iya ya zo mata dare da yini fi halatin wahida abin ya fara ƙarshen dare ya shigo cikin yini ko kuma ya fara ƙarshen yini ya shigo cikin dare almuhimmu dai zai iya zo mata cikin kowane hali wanda Allah ya gada ba حتى إذا أخذت الأرض وهب أنهم وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا التي فجعلناها حصيدا سيم ما يدئتا صيرناها جعل في إلين لنتوك مأنوني دبن دبن كذيبة كم مباحث في علوم القرآن نا أستاذ الدكتور أبن منا خليل قطان أنقالكو جعل تنتوك مأنوني دبن دبن ka koma cikin alwujuhu wan nadha'ir na imamu dama gani kaga koma wannan nota ke dauka to almuhimmu dai daga cikin ma'anoninta sayyara shine an mayar da abu allazi ja'ala lakumul arda firashan ay sayyara lakumul arda firashan to ja'alnaha allati sai mu sanya ta hasidan ta koma abinda an ka girbi kal mahsudi jiya mun kawo shi mai jalal ya ce kamar abinda an ka girbe bil manajil da ni da lauje shikenan hasid fa'ilun ne bi ma'ana al-maf'ul intabih akwai fa'ilun bi ma'ana al-fa'il akwai fa'ilun bi ma'ana al-maf'ul sannan akwai fa'ulun bi ma'ana al-fa'il sannan akwai fa'ulun bi ma'ana al-maf'ul ina fata an fahimce ni to in ka diba cikin abin nan kafin ma mu je cikin wani bayani bari mu fara da har da alqur'ani malaman har da alqur'ani suke cewa kalima ta hasidan mai tanwini babu alifu wallamu ta zo da tanwini an gane ko ta zo ne wato wurare guda biyu a cikin alkur'ani ma'ana ma kalima ta alhasid guri uku da ta zo cikin alkur'ani wuri biyu babu alifu wallam wuri daya tana da alifu wallam shikenan wuri na farko gashi nan faja'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams wuri na biyu wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarqudun la tarqudu warji'u ila ma utliftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين biyu kenan shi ko wancan guda mai alif wallahi da guda ne shi kadai ne tilo wa habbal hasid a cikin suratu qaf haka ne ko ba ka ne mai alarin ba to kalima ta hasidan fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul ba bi ma'anar fa'il ba sai kai hattara a larabci kowanne daga cikin su yana da nashi ka'idodi amma in ka diba cikin ma'anil abniya na ustazu Dr. Fadl Samar Ra'i daga safha ta 52 zuwa safha ta 64 ya kawo bayani kan wato abin nan ismul maf'ul da yadda yake da ƙa'idodinsa da irin yadda yake zuwa bi ma'ana wato ismul maf'ul a larabci da ma'anoninsa ya ce ismul maf'ul yana zakuwa almudiyu abinda ya riga ya wuce kullun ya jiri ne ajalin musamma ai summiya an riga an wuce alhalu na hau kenan aqbala aw uqbilu masruran malikun mahzunan anta maghlubun ala amrika maghlubun ainihin yana nufin yanzu an rinjayika al-istiqbal wani lokaci abin da zai zo zalika yawmun majmu'un lahu nas inin bai zo ba al-istimrar ata'an ghayra majhud baya karewa ata'ana Allah ko ba karan bane yace ad-dalalatu ala thubut wani lokacin yana nufin abin ya tabbata fulanun mudawwarul wajhi fuskar shi ai tabbata ta ce ba ta canzawa tana da wato kamar kace an jujjuya ta yace kuma yana zakkuwa bi ma'ana fa'il fa'ilun bi ma'anar maf'ul kaga ya kawo shi sai ce Allah ce faja'alna ha hasidan ka allam taghna bil ams ba a ce ba faja'alna ha mahsudatan ba dama fa'ilun idza kana bi ma'anar maf'ul yastawi fihi al mudhakkaru wal muannas rajulun jarihun wa imra'atun jarih ba a cewa jariha li'annahu bi ma'anar maf'ul sai ta ce faja'alna ha hasidan bai ce faja'alna ha hasidatan ba muna gane wannan da kyau to ala ayyati hal dai ka koma cikin wato addu- eh, eh, ma'anil abniya zaka gane shi da ma'anonin da yake dauka tun daga wannan safha har zuwa ga wannan safha da ni baka labari hasidan to sai nan malaman balaga su ce akwai saura ai akwai ismul maf'ul ko fi'ilin shi rike da kyau fa dan nan sai mun fara da sarfu sannan kuma tunda mun yi nahawu sai mu shiga balagatu haka nan tsari yake Allah rahma eh nahawu sarfu balagatu to yanzu mun yi bayanin nahawu to yanzu sai mu koma zuwa gari sarfu asalin hasid fa'il ne haruffan shi guda uku ne wato sai kai hattara akwai hasada da sinun yana nufin yayi hasada ko ba karan bane to shi fi'ilin shi ana cewa hasada yahsudu kuma ana cewa hasada yahsidu biyu gare shi fa'ala yaf'ulu ko yaf'ilu to shi ma wanga haka ne ana cewa hasada sai a ce yahsudu kuma ana cewa hasada yahsidu duka yana ɗauka guda biyu din fa'ala yaf'ilu da fa'ala yaf'ulu amma mai sinun yana nufin hasada mai swadon kuma yana nufin mi girbewa to kaga in baka tsaya kan gane ba da wanne ne kaga sai ka zo kai banna to nan yanzu mun bada sarfu sauran balaga sai malaman balaga su ce to wai ni yassa ba a ce faja'alnaha mahsudatan ba ana ganewa sai sun ka ce cikin balaga ta Qur'ani wani lokaci ko akwai abu a larabci yana iya barin shi sai ya ɗauki waninsa don saboda ya bada sauƙi ta fuskar amfani kalima ta alhasid ta fi sauƙin faɗa daga almahsud ko ba ka nan bane ko ba ka nan bane kalima ta alharsu cikin Qur'ani harf harf ai asalin shi almahrus ne abinda an ka noma amma duk ƙur'ani bai kawo almaharusu ba sai dai ce alharsu wato qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru al-ardha wa la tasqil harsa bai ce wa la tasqil mahrusa ba zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harf bai ce wal mahrusu ba wa qalu hadhihi an'amun wa harfun bai ce wa mahrusun ba shine al-udulul qur'ani ka rike da kyau yana barin wata kalima ba kuma ce al-mahruf saboda al-mahruf faqil ala lisan sai yace al-harf nan kuma al-mahsud bi sad faqil ala lisan fa qala faj'alnaha hasida sai mun ka sanya ta amin al-ramma hasidan kamar abinda an ka girbe ka allam taghna bil ams kamar dai ba taba kasancewa ba asalin shi ghaniya intabe akwai ganiya yaghna shine aqama to shine ake zance nan ba na wadata ba ba wancan na na wadata ba in tabe ka allam taghna na ana nufin kamar bata taba kasancewa ba wato asalin shi daga al-iqama ne shi yasa Allah ya ce ma mutanen da abin da an ka halakar a cikin suratu hud da araf ka allam yaghnau fiha ai ka allam yuqimu fiha kamar ba su taba zama a cikin ta ba an gane ko to ka allam tagna bil ams kamar ba a taɓa yin ta ba shikenan an yi ta ƙari kamar an yi ruwa dokin ji malam bahaushe kaji ma shi ba yana cewa haka na shi muna ganewa to haka duniya take sai ce bil ams ajiya intabe kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na al-sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwaif juz'i na uku ya kawo bayanin amsu ita kalima ta amsu an gane ko tana da wato wani wata wani lughz in an ce lughz da lamun da ghainun da zayun shine kacici kacici wato ana yabatar da kai ita amsu in an ka kawo ta babu alif wallam kun san in an ka ce rajulun sai mu ce mi na kira ne ko ba a san shi ba in mun ka ce ar-rajulu sai a ce mi ma'rifa to ita kalima ta amsu duk cikin larabci ita ta saba ma wannan ita in an ka ce amsu an ka kawo alif wallam to ta koma na kira in an ka kawo amsu babu alif wallam ta koma ma'arifa kenan in ce ams babu alif wallam ina nufin jiya amma in ce al ams nika alif wallam tana yi wa jiya ko shekaran jiya ko shekarun baya shi yasa sun ka ce idza urrifa nukira wa idza nukira urrifa ma hiya kalimatun idza urrifat nukirat wa idza nukirat urrifat to ita ta kalima ta amsu in baka sani ba an gane ko sannan ka duba cikin wani tafsiri da ake kira aljadwal fi i'rab alquran na ina ganin mahmud safi ne abdurrahim safi yake cewa al'amsu tana nufin jiya wato abu ne wanda yake yadullu ala ala ma madha min zaman an gane ko jam'in shi laraba suna cewa amusu alramma jam'ul amsi ka san shi amusu af'ulu a musu ne sai an kai an ce a musu sannan wasu laraba suna cewa amasun jam'i ne na jiya jiya jiya jiya jiya wasu laraba sun ce jam'in shi umusun umusun da alhamza jam'in shi ne alramma kaga jam'in amsuha waya gare shi fa wani ba bai taba san tsammani akwai jami'an amsu ba to ka diba cikin wannan tafsiri da na gaya maka na jadwal fi irabil qur'ani a cikin suratu yunus a karkashin wannan ayar zaka ga wannan bayani in baka gane shi baka to mu bayani muna ganewa to faja'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams kenan bil ams yana yiwa jiya ko jiyan jiyan jiyan jiya amma inda an ce amsi to yana nufin jiya kawai ita kadai shi yasa Allah subhanahu wataala da ya halakar da karuna sai ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi ba ana nufin jiya ba a'a kwanakin baya ko shekarun baya dan ka san wani in ba an bashi misali da alqur'ani ba bai yarda faja'alnaha hasidan sai mun kasanya ta zamanto kamar abinda an ka girbe an gane ko ka allam taghna bil ams kamar dai ajiya bata taba zama da irin waɗannan abubuwan ba sai Allah subhanahu wata'ala ce kadhalika nufassilu ayat kama haka ne muke rarrabe ayoyi daki-daki li qaumin yatafakkaruna ga mutane waɗanda suke masu tunani masu gane abin da ake nufi in an ce yatafakkaruna masu tunani ba irin wannan tunani na samun duniya ba in ka ji Allah ya ce masu tunani masu imani yake nufi duk tunanin da ya tsaya ga duniya duk ilimin da ya tsaya ga duniya ba ilimi ne wajen Allah ba an gane ko kafirin sai da Allah ya sifanta su da jahilci sannan ya tabbatar musu da ilimin duniya yace wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'da walakinna akthara an-nasi la ya'lamun satami ya'lamuna zahiran min alhayati dunya kaga ce la ya'lamuna amma sai ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya ba ya ce jahilai ne sai ce sun san duniya ashe sanin duniya in babu sanin Allah jahilci ne to dan haka duk tunani in ka ji Allah ya ce mutum mai hankali ne ba irin wannan hankali na duniya ba na cin amana da yaudara da ƙarya da munafinci da kitsa banna ba shine awayo a wajen Allah ba ba shine hankali ba a'a mai imani mai bin Allah shine mai tunani kuma shine mai hankali kaji Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma tace mi innama yatadhakkaru ulul albab tace alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار كاجما سهن كلي أو جن الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ashe duk wanda bai cika alƙawari mahaukaci ne a wajen Allah domin yana tunkara halaka ta yana bai sani ba to hakan ga in ka ji Allah ce masu tunani a'a ba masu irin su wanga tunani ba na yadda za a samun duniya a'a tunanin yadda za a taimaki addinin musulunci da musulmai a ci nasara duniya da lahira su ne masu tunani a wajen Allah ko baka da Allah ce ba inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab tatami الذين يذكرون الله قياما وقعودا تتمي وعلى جنب تتمي ويتفكرون في خلق السماوات والارض كذلك نفصل الايات كما يد هكا ne muka rarrabe ayoyi السمين الحلبي cikin الدر المسون في علوم الكتاب المكنون يتي نعت مصدر محذوف shi kazalika din nan sifa ce na'atu kenan na masdari wanda an ka shafi yace ai mislu hadha at-tafsil alladhi fassalnahu fil madi nufassilu fil mustaqbal an gane ko misla hadha at-tafsil irin wannan rarrabewa da mun kai alladhi fassalnahu fil madi wanda ya gabata yanzu wanda mun ka baka labari nufassilu fil mustaqbal za mu ci gaba da rarrabe ayoyi ga mutane don yace kazalika nufassilu nufassilu ma'ana za mu ci gaba da yi domin fi'ilul mudari yufidul hal wal istiqbal ma'ana Allah ba zai bar ku ba sai yayi muku bayani dalla dalla filla filla li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin dole ne hakan gana za a tafi haka eh kadhalika nufassilu al ayati لقوم يتفكرون نفصل انتبه النون للتعظيم بيتي أفصل الآيات با دومين النون تنا نون تعظيم لا تدل على التعدد دومين الله غداني أكيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما جاءت كما إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه بيتي أنزلته با لما النون تدل على التعظيم وهذا كثير في القرآن الكريم جدا جدا جدا جدا جدا wagaran bari arama amin amin to raskona da zamu yi kun ga kullun qur'ani yana bada labarin duniya sai kuga an bada labarin duniya an tsoratar da mu daga duniya ko ba haka bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na sahih bukhari yake cewa mal faqru akhsha alaikum ba ma talauci nake jin ku tsoro ba a'a abinda nake tsoro muku tsoro addun addun an tubsata dunya alaikum sai an ba ku duniya sai ku yi riganganto cikin ta ku yi tseren reniya ku yi tanafusi sai ta halakar da ku kamar da ta halakar da waɗanda su gabanin ku akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ko ba karan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifakum fiha fanadhirun fanadhirun aw taywa ko mustakhlifakum fiha ko fayanzuru kayfa ta'malun zai ga abin da kun ta aikata kaga nan an kawo duniya kaga an sifanta ta da mi da cewa in an kai tseren reniya cikin ta za a halaka kuma an ce Allah duniya tana da kyau hulwa tana da daɗi khadira mai ban shawa ce kamar koren abu amma Allah ya sanya mu daga cikin zai jarrabe mu akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrullah wa ma walahu ko ba ka bane kaga nan duniya an la'ance ta Allah an ci abin da ke cikin ta sai ambaton Allah da abin da yake tare da shi almuhimmu anan abin da zamu ce shi yasa ibnul qayyim da yazo sai ya ce sai kai hattara ita duniya ba a yabonta gaba daya la tu la tumdahu mutlaqan wa la tuzammu mutlaqa ba a yabon duniya gaba daya ba a zargin ta gaba daya an gane ko yanzu in ka ɗauki shi'ir zaka ga shu'ara usuna ta zargin duniya talliq ad-dunya salasan ko ba ka nan bane kai ma duniya saki saki uku innaha zawjatu su'in ko ba ka nan bane mata ce wadda ba mace ta gari ba to duk da haka ba a zargin duniya a kushe ta gaba daya duk yadda Allah yake nuna maka a'a tsoratar da kai ne ake yi dan kakkar ruɗe ka amma ad-dunya mazra'atul akhirah ai ita duniya ita ce wurin shirka abinda za a girba a ranar tashin alkiyama kenan bai dace a zarge ta ba a'a shagaltuwa da ita a bar Allah shine abin zargi amma a tsaya a bauta ba Allah a duniya dan a samu aljanna ai shine abin da ake bukata dan haka kaka dauko hadisai kullum ka ce a'a ai duniya ba ta da albarka yo in ba ta da albarkan nan ne zaka nemi aljanna la tudammu mutlaqan wa la tumdahu mutlaqan shi yasa ko fatawa an ka baka in abu ka yana da fuska biyu ko san mutane akwai wayo abu wani abun zaka iya cewa haramun ne kai zaman ka wani abu ka ce halal ne to illa lura ta gito sai ka ce a ita da lura tana da nata hali lid darurati ahkam ba ba kalan bane akwai mai wayo kullun sai zai ya kada ka sai ya san abu yana iya daukar abu biyu sai ya dauko bangare guda ya baka to in ka gane sai ka ce a yana iya daukar kaza yana iya daukar kaza yana iya daukar kaza sai a zama lafiya dan saboda akwai wanda kullun kuskuren ka ne zai nima Allah kai muna tsari Bala lokaci ya fara matsowa amma mu je aya wannan wallahu yad'u ila daris salam
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم ابن عاشور أتكن تفسير إنسان التحرير والتنوير sai ya kawo munasaba ta wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu yad'u ila daris salam ina fata an fahimta yace aljumlatu ma'tufatun ala jumlati kadhalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun kenan atafita akanta duk da yake wato nufassilu fi'ili ne wallahu yad'u ila daris salam jumla ce mi jumla ce ismiya don ta fara da suna ay nufassilu alayati allati minha آية حال منها آية حالة الدنيا وتقضيها تقضي الدنيا شني وتقاري وتكينا تقضى وندعو إلى دار السلام دار الخلد ma'ana kenan asali mun yi bayanin rayuwar duniya mun tsoratar da duniya sannan muka kira ku zuwa ga gida na aljanna domin dama daga duniya sai ina sai lahira to ita duniya akwai wahala cikinta in an kare komi ake so a samu sauki kenan wannan duniyar da kuke wahala kanta ku yi kokari ku yi taka tsantsan da ita ku nemi gidan aljanna shi yasa ce wallahu yad'u ila daris salam kaji ma'tufa ce akan ta kaji abinda ibnu ashur ya kawo ko kuma in ka ga dama ka ce dama haka Allah yake yi al-muqabala bainad diddaini dama abu biyu ne kishiyoyin biyu qur'ani in yayi magana kan guda sai ya dawo kan mi kan kishiyar ko ba mu yi bayanin wannan ba to yanzu an yi maganar duniya wacce ce kishiyar duniya lahira sai an kai maganar lahira inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula ba ba kana bane in an kawo zancen duniya sai a kawo zancen lahira ai da masu ne kishiyoyin juna ban sani ko muna fahimta ba to in muka duba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab sai suka kawo wato wani sababin nuzul a ƙarƙashin wannan aya suke cewa an abi darda ya zo daga abu darda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min yawmin tala'at shamsuhu babu wani yini wanda ranar shi za ta fito in an ce ranar shi ba ana nufi ya halice ta ba a'a Allah ya kaddara mai ta fito a cikin shi illa wakala sai Allah ya wakilta an gane ko bi jambataiha ga ita jambataiha sassanta wato kote guda biyu side two side inji masu karatun ingilishi wato bangare guda biyu na rana din tunda tana da dama tana da hagu to Allah yana wakilta mala'iki biyu yunadiyani suna kira nida'an kira yasma'uhu khalqullahi kulluhum dukkan halittun Allah suna jin wannan kira na mala'iku ghairar saƙalaini sai mutum da aljanni. Ana cewa, Ya ayyuhan nas, ya ku mutane halummu ila rabbikum, ku zo zuwa ga Ubangijinku, ku koma zuwa ga Allah, inna ma ƙalla, lalle abin da ya zamanto kaɗan, wakafa ya ishe ka kai gudanar da rayuwarka. khairun shine mafi alkhairi mimma kathura daga abin da yayi yawa wa alha ya shagaltar da kai ka samu rufin asiri ka bauta ma Allah baka taba dukiyar waɗansu ba baka taro da na mutane ba halali ya kace ka ci ka sha kana cikin rufin asiri yafi ka samu mai yawa ta shagaltar da kai daga ibada ko da ta halacci balantana in an tara mai yawa wani lokaci sai an haɗu da na mutane ko ba haka nan bane to wala abati shamsu kuma rana ba ta koma ba daga aba ya ugu idan raja'a kenan ta faɗi illa wa kana bi jambataiha malikani sai an samu mala'iki guda biyu yunadiyani suna kira nida'an yasma'uhu khalqullahi kulluhum dukkan halittun Allah suna jin wannan kira ghairar saqalaini amma banda mutum biyu suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah duk wanda yake bayarwa yake yi nan suna nufin mai yi don Allah ba da ahudi ba Allah ka mayar mishi ko ba haka nan bane wa a'ti mumsikan talafa kuma Allah duk mai rikewa Allah ka bashi hasara kaga da Hausa ba ce an bashi hasara sai a ce yayi asara ko a sanya shi yayi asara amma sai an ka ce wa amti mumsikan talafa Allah duk wanda yake da dukiya kuma yake ciyarwa Allah ka gadar mishi da asara shi yasa in ka ga mai kuɗi an ce maka musiba ta fada mai mutane sun damu wallahi taimako shi kai idan ya zaman to kana da kuɗi baka taimakon mutane wallahi musiba ka fada ma ba wurin mutane da kai in Allah ya baka ilimi baka taimakon mutane ba ruwan mutane da kai fa in Allah ya baka mulki baka taimaka ma talakawa fa ba ruwan mutane da kai fa jiran ina akai musiba ta fada maka wani na ne da zama ta fada maka don haka ka jara Zuhairu ibn Abi Sulma jahili ne daga sha'iri na shu'ara'ul jahiliya ba ma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi ba tunda ka'ab shine an dan shi da an kai ka'ab bin zuhair ana kiran shi sha'irul hawliyat mawaki ne na shekara shekara alhaulu ita ce shekara dama an sanya mata suna haulu li annaha tahulu tana juyowa muna ganewa to shi sha'irul hawliyat ne saboda kuma ana kiran sha'irul hikma kadiba cikin shu'ara'ul jahiliya shine malaman da suka ce ma shu'ara akwai shu'ara'u sitta akwai wanda ya hada shidda akwai shu'ara'u sab'a wanda ya hada bakwai akwai kuma shu'ara isna ashara in ka diba Mustafa Saka profesa na adab na kasar Misra shi guda goma sha biyu hada kuma ya hada da lamiyatul Arab an gane ko to Zuhairu yake cewa wa man yakudha fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yaku za fadlin duk wanda Allah ya bashi falala ya bashi wani ni'ima ta duniya ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilmi ko ta daraja in ya faɗa ana yi fa yabkhal bi fadlihi ala qawmihi sai yayi rowa da falalar da Allah ya bashi ga mutanensa Allah ya baka ilimi ka je koya ma mutane shikenan kana ta dan muku muku da abinka sai kai sai wanda kan gara ba kuma sai ka bautar da mutum sannan ka dan dan mai ka dan baskata mishi ka dan san mishi kana da mulki kuma sai ka koma kana azabtar da al'umma ka kuma baka taimakon su ko baka bane kana da kuɗi baka taimako kana da darajar da zaka cewa ayi amma ka kisawa ayi fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzman sai an wadatu da kai ga ka kai babba ne amma ka zan baka da wani amfani cikin al'umma kana da ilimi amma baka da kima cikin al'umma kana da matsayi na mulki baka da kima cikin al'umma kana da karfin fada aji amma Allah ya zare wannan albarkar baka da yustaghna anhu wa yuzman kuma sai ka zama abin dangi shi yasa ka taimaka ma mutane gwargwadon abin da Allah ya baka ba a ce kowa sai ya yabe ka ba duniya duniya da kai sai an zage ka amma ka yi abin da in kayi ka san kayi iya kokari abin da Allah ya baka eh duniya da kai ma mutane sai sun zage ka tunda mutane sun ce Allah bai musu daidai ba to kuma wa zai musu daidai ko ba ka nan bane mutane wasu na ganin Allah bai musu daidai ba me yasa an kai wani kaza an kai wani kaza yo mai hasada kullum ganin suke Allah bai daidai ba tun daga ganin me yasa Allah ba wani kaza bai ba wani kaza ba to inda mutane sun ga galahin ubangijin su balanta na kai a'a amma ya zama to tsakaninka da Allah kai iya kokarin ka ilimin ka kai da awa to alhamdulillah yayi wanda ya zage ka inda kai iya kokarin ka Allah ya san baki iya abin da zaka yi taimako kuɗi Allah ya baka ka taimaka ma waɗanda Allah ce a taimaka ma sun zage ka ba laifi saboda wani yana tunanin dole sai ka ɗauki duk abin da gaba gari ga hannunka ka bashi sannan zai yabonka wani kuma bai samuwa ko ba garin bari sai ka yi iya gwargwadon abin da Allah ya baka yace Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan wa anzala Allah fi dhalika qur'anan sai Allah ya sabkar da alqur'ani game da wannan magana fi qaulil malakaini a cikin maganar mala'iku guda biyu ya ayyuhan nasu ya ku mutane halummu ila rabbikum ku dawo zuwa ga ubangijinku fi suratu yunusa to sai yace Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace Allah ya saukar da irin wannan magana da mala'iku suke faɗa shi ko Allah ya saukar cikin Qur'ani ma'anar wannan magana da suke maimaitawa wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira ne zuwa ga gidan tsira ita ce aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wa anzala fi qawlihima kuma sai Allah ya saukar game da fadar su Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kaga sai sun ka kawo shi a matsayin shine sababun nuzul wannan wannan ayar ita kadai shi ta kadai ce adda wannan sababun nuzul kuma malaman da sun kai tahqiqi sai sun ce hasanun ma'ana wannan sababun nuzul yana matsayin hasan bai kai darajatu sahih ba me yasa suka faɗi wannan sun kawo da suka fitar da shi in ka duba number 2 ko numero 2 sun kace akhrajahu at-tayaliki abu dawud at-tayalisi ba wancan abu dawud as-sijistani ba mai sunan abi dawuda tayalisi ya fitar da shi a cikin musnad wa abd ibn humayd fi musnadihi an gane ko sannan kuma imam ahmad ya fitar da shi cikin al-musnad da cikin az-zuhud imam at-tabari ya fitar da shi a cikin jami'ul bayan da kuma cikin tahdhibul asar musnad ibn abbas da ibn abi dunya fi kalamil layali wal ayyam an gane ko da sauransu malamai dai daban-daban daban sun fitar da shi ba wai haka ne an ka faɗi maganar ba imamu al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak imamu tabrani ya fitar da shi cikin al-mu'jam al-awsat shi yasa a cikin littafin at-tafsir al-sahih mawsu'at at-tafsir al-masbur min at-tafsir bil ma'thur ustaz dr hikmat bashir da yazo waɗannan ayoyin da muka karanta gaba ɗaya sai ya fitar musu da asar waɗanda suka inganta yace wagga aya da Allah ce falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cewa Abu Bakr an Abi Bakr qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la tabghi kakka zamanto mai zalunci wala takun baghiyan kakka kasance mai zalunci fa inna Allah yaqulu inna ma baghiyukum ala anfusikum kaji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma Abubakar gaskai zalunci gaskasan cikin azalumi sannan kuma wannan ayar inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama yake cewa shi ustazu Dr. Hikmat Bashir akhraja at-Tabari bi sanadihi al-Hasan an Qatada ga abinda an karwato daga Qatada wajen da Allah ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha al-aya yace eh wallahi shi Qatada ce eh ashe kalma ta eh larabci ne ko i ashe larabci ne ba Hausa bace wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi al-ramma larabci ne ko Hausa ce asalin shi larabci ne don haka mu ba mu ji tsoron mu gaskiya man tashabbasa bid dunya qatada yace duk wanda ya tashabbasa asalin at-tashabbus kaffake da duniya kan mai da duniya ita ce taka wa hadaba alaiha asalin hadaba yana iya daukan lankwasuwa shi yasa suke cewa ihdaudaba ya lankwaso ko kuma hadaba alaiha yattuma ya kwada mata an gane ko wa hum min kulli hadabin yansiluna an gane ko wahadaba alaiha ya kewaya mu duniya ya dukufa akanta la tushiku duniya duniya ta yi kusa an talfuzahu ta jefar da shi dama asalin allafazu shine jefar da abu wato kalmomi da ake ce ma lafazi saboda baki yana jefo su ne an talfuzahu duniya ta jefar da shi wa taqdi minhu ta qali da shi in dai kace duniya ka dogara gare ta ita da kake so sai ta rike ka ta gama ka kaji ma mawaki yace duniya za ta dauki mutum sai ta yi sabar shi ta yi tsayo kasa da shi ya ce don Allah duniya mu dai in ke doke muke aji musan ko ba haka ne ce ba ba ta aje ka sannu sai ka tuba in baka tuba ba za ta buga ka ne ga kasa sai banka ya tarɗe pam kai mawaki wa zayyanat sannan kuma yace akhraj at-tabari bi sanadihi al-hasan an qatada wa zayyanat qala ambatat lokacin da kasa ta yi tsiro wa hasunat ta yi kyawu yace kuma akhraj at-tabari bi sanadihi al-hasan an qatada hasidan ka allam taghna bil ams inda Allah ce ka allam taghna bil ams yaqulu ka allam ta'sha an gane ko kamar dai ba ta rayu ba ka allamta ishi nan kamar dai ba ta rayu ba ka allamta na'am kamar dai ba a ni'imtu ba duk wanda ka sha daɗi duniya da wahala ta taho sai kaga ka canza kuma ka ramani kuma da ka da ka canza sai lamarin ya lalace shi yasa ba haushe ma cikin karin magana yace rana ɗari ta tsarawo rana ɗai duk mutane da sun kai zalunci in shekara nawa sun kai sun kai zalunci wallahi da sun shiga hannu sai kaga sun za abin tausayi to ina ma hari na dalili eh saboda duk dadin da ka sha duk isin da ka sha mallan da an kada ka gidan kasu kai yi awa uku duk sai ka manta duk dadin da ka sha duniya kana shiga kabari kare ka ta kani kaji imamu shafi'i ya ce wa dhammatul qabri tunsi lailatul arsi dhammatul qabri ma tsannan da kabari zai yi ma ta farko tunsi lailatul arsi sai ta saka mance da radda aka kai ma amarya imamu shafi'i ya ce yi wasu na irin eh ko ma cikin diwani ne imamu shafi'i almuhimmu amin wannan hadisi wallahu yad'u ila ban ce kaka ga akai ma amarya ba akai ma ita wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim ustad dr hikmat bashir ya kawo wannan asar da muka kawo na abi darda sannan kuma shi ma ya ingantar da shi ya kawo waɗanda sun kai takhrijin shi har ma ya karo daga cikin maganganun da ya kawo yace al musnad yana cikin musnad da kuma az-zuhud na Imam Ahmad da Abu Dawud at-Tayalisi da Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin al-Ihsan Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilya Imam al-Baghawi ya fitar da shi a cikin Sharh sunna da sauransu an qatada yace wa sahaha isnadu isnadahu al-Hakim Hakim ya saha isnadin shi wa aqarrahu adh-Dhahabi ذهبي يا تبتر دشي وقال الحيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وأورده الألباني في الصحيحة وقال إسناده صحيح على شرط مسلم يتقب بياني كي هيا كاويتي وصحها, وصحها إسناده أي إسناده أحمد شاكر رحمه الله kaji mallamai da magabata da na yanzu sun yarda da wannan hadisin ingantacce na na ma tsala a shamsun qattu illa ba'athallahu bi jambataiha ma'ana za a fitar da wannan to almuhimmu dai akwai sauran asar da ya kamata a kawo game da inda Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim bayanan ba za su lokaci ba zai ba mu dama ba sai dai gobe sai mu zo mu tsora akan haka abu na karshe wanda zan ce me yasa mala'iku suna magana amma ba ma ji sai an ka ce dan adam bai ji da aljani to kuma wane ne ake ake son ya jiya mutum da aljani ko ba ka dan bane tunda su za a yi ma hisabi sannan furu kulakum ayyuhan sakalan to mala'iku in suna faɗa komai yana ji dan adam bai ji ai akwai matsala ko ba ka dan bari to kada dan kuran sai sai kai kajiya wai a ce mala'iku suna magana kuma sakon ga na dan adam na amma kuma shi dan adam bai ji wannan wasa ne a'a ai ka ji cikin hadisin an kace sai Allah ya dauko maganar da suke faɗa sai ya sata cikin Qur'ani dan ka jiya kuma ya turo ma annabin da zai gaya ma ka jiya ka jiya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته